إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا سافيا تا تلاتة يو ترى قوات الجماد الثاني هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma yake daidai da hudu ga watan biyu miladiya ta da ashirin a wannan majalisi da muke sharhin alfiyar alfiyar suyuti na mudurar fi ilmi al'asar wanda wannan shi ne majalisinmu na arba'in daidai cikin wannan alfiya wanda insha Allah za mu ci gaba daga baitocin da muka tsaya a jiya kuma za mu ɗan rage dogon bayani saboda mu samu mu yi baitoci masu ɗan yawa saboda na kula kamar ajiya ba mu yi da yawa ba so za mu taƙaita bayanai saboda a samu a yi karatun da yawa bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim على الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية علم الحديث ثالثها ترك كليهما ولا تمحو من الأصل على من تقلا بل أبقه مضببا وبيني صوابه في هامش ثم إني تقرأه قدم مصلحا في الأولى والأخذ من متن سواه أولى نعم آه ديا من سيا عند al'imamu suyuti ya yi maganar faruwar wato ya yi maganar gujewa wato kuskure ko faruwar kuskure ko lahan a cikin a cikin riwaya cewa idan aka samu lahan ya faru a cikin riwaya to ya za a ruwaito shi wajen riwaya ya za ka ruwaito shi za ka ruwaito shi ne da kuskuren ko ka za ka ruwaito shi ne daidai inda ya kawo kauli uku amma dai kaulin da yake shine mai na daidai shine wanda yafi karfi shine zaka ruwaito shi ala sawab ala al-i'rab zaka ruwaito shi da i'rabin sa ya ce ruwayar ta zo maka innamal a'malu sai ta zo innamal a'mala to bai kun ka ruwaito shi a haka sai ka gyara innamal a'malu wajen ruwaya sai ka faɗe shi yadda ya dace da i'rabi إنما الأعمال بالنيات شين يروى على الصواب معربا في الأقوى أي في القول الأقوى والأرجح أقول إن سكي تشيوى يروى على الخطأ هكا كجيش هكذا كرويتوش saboda in ka ruwaito shi ala sawab kamar ka yi ruwayar abin da ba ka da sama'insa ka annaka rawaita shay'an la sama'a laka bihi lam tasma'hu min shaykhik saboda haka suka ce zaka ruwaito shi yadda yake in ya so watakila ka yi wa mutane bayani cewa haka za waka a riwaya haka za waka a filasul lakin na sawabu kaza wa kaza ƙauli na uku shi ne ƙaunin masu cewa duka za ka bari za ka bar ruwayar gaba ɗaya la tarwihi la ala sawabu wa la ala khata yani ta turku kulliyan saboda in ka ruwaito shi ala sawab to ka ruwaito shi ka rawaito abin da laisa laka bihi sama baka ji shi daga malaminka ba in kuma ka rawaito shi alal khata ka jingina wa annabi abin da ba haka ya faɗa ba saboda haka sai ka haƙura kawai duka ka watsar da su to wani ita ce matsalar da muka tsaya a kanta sai kuma ya ce wala tamhu min al'asli ala man tukhila bal abqihi mudabbaban wa bayyini sawabahu fi hamishin ثم إني تقرأه قدم مصلحا في الأولى والأخذ من متن سواه أولى wannan kuma idan a asalinka asalin littafinka da yake hannunka sai ka zo ka ci karo da wani abu na kuskure ba wajen ruwaya ba na shi littafin naka a nuskarka a nuskar da take hannunka allati sami'taha ala shaykh wa hiya kadhalika fi nuskati shaykh haka take a nuskar malaminka a nuskar malaminka haka same ta da kuskuren ko nuskar da aka yi muqabalata ala nuskati al-asl ka same shi da wannan kuskuren to za ka sa alƙalaminka ka gyara ko ku a'a za ka bar shi a yadda yake to shi ne ce bal ya ce wala tamhu min al'asli asalin da yake na malaminka yadda ka same shi a haka to karka ce za ka goge a nan karka ce za ka goge ka rubuta abin da kake zaton shi ne daidai alaman tukhila ay alal qawlil mukhtar alal qawlil mukhtar bisa maganar da take ita ce a bazabi al-muntakhal ay al-mukhtar in takhaltu ash-shay'a ay akhadhtu afdalahu in takhaltu al-kalam ay ikhtartu ajwada al-kalam ala man tukhila ay ala al-mukhtar min al-qawl bisa magana a barzabi ta malamai shine zaka bashi a yadda yake kada ka ce zaka goge ka gyara bal abqihi a ka bar shi inda yake mudabbaban ka yi tadbibi mun yi a can baya abinda ake kira tadbibi ka yi dad saman gurin ka rubuta dad in yaso ka koma hamish wato can abin nan bangaren takardar daga dama shikira sai ka rubuta asawab din sai ka rubuta abinda kake gani shine daidai amma wannan ita tadbibi akai daidai saman inda kuskuren yake sai ka sa dot sai ka fita can gefe gefen takarda sai ka rubuta abin da shi ne daidai din an fahimta kakka canza na cikin asal din abin da yasa suka faɗi haka suka ce saboda akwai abin da da farko za ka yi tsammanin kuskure ne kai a tsananinka kuskure ne sai ka goge shi ka rubuta abin da kake ga shi ne daidai alhalin zai zama to gyaran gaggan abzina kai daidai din ka goge ka rubuta kuskura domin wani abin da za ka zaci kuskure ne daga baya in wani ya zo ya maka bayani sai ka fahimci ashe kai ne baka gane ba daidai ne abin haka yake an fahimta wa kan min a'ibin qawlan sahihan wa afatu min al-fahmi saqimi magana ce mai kyau amma kuma saboda rashin fahimta sai ka sai ka ta kushe ta amma kuma kyakkyawan magana ce haka take to shi yasa suka ce kaka goge ka je can gefe ka rubuta abin nan yanzu muna ganin wannan a amaliyatu tahqiq waɗanda suke fitar da littafi daga rubutun hannu ya koma rubutun bugu a buga shi a maɗuba'a to wani lokaci sai ka ga sun zo sun sanya wata kalma a can cikin matani an sa ta ko a cikin ƙausi guda biyu baka biyu a sauƙa ƙasa a ce fil asli kaza wa huwa khata' wasu ma asbattuhu ya ce a asalin da yake ka kuskure ne amma wanda na rubuta ɗin a sama shine daidai sai zo faɗi to in ka tsaya kai ka duba sai ka ga wanda ya dada shi ƙasa shine daidai ma'ana na asal ɗin shine daidai shine bata muna ganin wannan sautari to shi yasa ba a san agogi da bai fito ƙasan yayi wannan bayanin ba to da shi kenan sai ya batar da kai a haka dan ba za ka gane cewa akwai wani kuskure da aka samu ba so amma da yayi bayanin cewa al-aslu da ya koma littafin kasan ga abin da ya gani saboda haka sai ya sai sai ya gyara to sai ga gyaran gaggaba zuna yayi wannan a littafin da aka haƙaƙa da yawa mun mun ci karo da wannan muna karanta littafin istiqama taqiqin Muhammad Rashid Salim akwai irin wannan da yawa a ƙasan shi ne da daidan wanda aka ce kuskuren ne wanda kuma aka ce shi ne daidan shi ne kuskuren to shi yasa suka ce kada ka goge wani hikima ita ce hikimar cewa kakka goge wa bayyin sawabahu fi hamishi ka bayyana sawab din daidan a can gefe gefen takarda thumma in taqra'uhu thumma in taqra'uhu wannan shi ne suke cewa tadmin a waƙi yana daga cikin aibi na waka to amma irin manzuma irin wannan ta ilimi ana ana ana yafiya akan wannan an gane saboda yawanta kuma da abubuwan da yawa da ake so a kinsa a cikin cikin saboda aka aka daga musu kafa suna suna irin wannan tazmini wato ma'anar ma'anar baiti na biyu ya fara daga cikin baiti na farko da baiti na biyu ma'anarsa ba za ta fito ba sai ka koma baiti na farko na samansa to irin wanda za ku ga da yawa a cikin a cikin abin nan in awaƙe ne haka nan sa kai to wannan yana daga cikin kuskure ko aibi thumma in taqra'uhu sannan in zaka karanta wato kai gyara yanzu kai gyara amma gyaran yana yana gefe to sai ka zo zaka karanta wa ɗalibanka wannan hadisin to in ka zo kan gyaran me za ka fara karantawa a cikin hadisi za ka fara karanta gyaran ne ko za ka fara karanta kuskuren sannan ka ce ga gyaran da aka yi an fahimta wannan wajen karatu sai ce sun ba in taqra'uhu qaddim muslahan fil aula qaddim muslahan sai ka fara fadar gyaran sai ka karanta shi da gyaran da farko wannan wannan wannan shine aula shine magana da take mafi inganci in ya ce maka al'aula akwai magana da take akasinta abin da ya sa suka ce ka fara gabatar da da gyaran saboda wani yayin da ka faɗi abu da farko ya shiga ƙwaƙwalwarsa to ko ka zo ka canza kuma sai ga na farko ɗin da shi zai ta yawo a tunaninsa musamman yara farko abin da ka gaya musu in kuskure ne to shi za su yi ta faɗa ko ka gyara in ya zo sai ya kuma faɗa kuskuren sannan kuma ka sake gyara masa yasa ga ko qur'ani ne idan mutum ya haddace aya bisa kuskure to sai sai sai sai yayi da gaske ba sa ba haka zai zai zabi sai ya karanta kuskuren sannan ya dawo ya gyara saboda ya riga ya fara shiga kokolwa bisa kuskure to shi yasa suka ce ka fara fadar na gyaran in ka fada sai ka ce wa fil asli kaza amma asali ga yadda yake wasu shine abin da muka fada an fahimta to khilaful aula kuma ƙaunin da yake khilaful aula shine suka ce ka fara gabatar da ka fara gabatar da kuskuren sun ce saboda shine al'aslu a cikin littafin kai kuma yanzu ruwayar littafin kake to bai kamata ka gawo gyaran ka ba kafin ka fara ruwayar sai ka fara ka ce sai ka fara fada sai ka ce kaza fil aslu was sawabu kaza an gane wannan shine kauli da amma ba shine shine aula ba al'aula din shine ka fara faɗin daidai din wal akhdhu min matnin siwahu aula to wajen gyaran wajen da zaka yi gyaran ka dauko gyaran daga wani matani ba wannan ba to yafi ma'ana yanzu wani kuskure ne ka gani anan a cikin asalinka da ya faru a cikin wannan hadisin to ya zanto gyaran ka ɗauko shi daga wani matani ne shi ma wanda ruwaya ce ka ce gyaran saboda a ruwaya ka zaga yadda yake saboda ka muka fahimci nan kuskure ne an fahimta kakka yi shi da kai ka ɗauko shi daga wani matani kama a ce tafsirin ƙur'ani bil ƙur'ani kaga daga ƙur'ani za ka ɗauko tafsirin ko tafsirin ƙur'ani bil sunna kaga daga nassi ne ka ɗauko ka fassara abin da yake nassi to haka nan in gyara ne shi yasa aikin ta hakiki ake son a samu nusakh zaka fito da littafi muhaqqaq to ana son ka samu nusakh adadi kakka zama nuska ɗaya ce sai in ya zanto ba inda zaka samu wata to sai ka hakura da ita to ita ma kana iya amfani da usulin shi mai littafin watakila mai littafin ya nakalto maganganu daga imamun nawawi a cikin sharhin al-minhaj sharhin muslim ko ya ɗauko daga cikin littafin al-qurtubi abul abbas al-qurtubi al-mufhim to in ka tashi baka samu nuskar asalin ba sai ka koma asalin maganar inda ya dauko ta sai kai gyaran daga nan amma ba kai da yaran da ka ba to sun ce wannan shi yafi akan ya zanto gyaran kawai da ka kai shi ya zama ka koma wani matanin ne ka dauko gyaran daga can shine wal akhdhu min matanin siwahu aula ka dauko gyaran daga wani matanin shi yafi dacewa na'am قال قال رحمه الله تعالى وإن يك الساقط لا يغير كابن وحرف زر ولا تعسر ولا ت...
ولا ت...
تعسر ولا تعسر كذاك ما غاير حيث يعلم إتيانه ممن على وألزم يعني وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب كما إذا يشك واستثبت من معتمد وفيه ما ندبا أب na'am to wannan ah, wannan da muka maga- magama magana a kansa kuskure ne wanda ya samo asali daga allahan da ya faru ko kuma tasifi da ya faru an samu lahan ne wajen irabi ko kuma an samu tasifi wajen rubuta kalma aka rubuta ta ba daidai ba to shine muka yi maganar gyaran sa yanzu ya gama maganar wannan to sai maganar gyaran da ya faru ne saboda faduwar wani wata yar kalma yar yar abin nan wata kalma wacce ke yar kankanuwa ko wani harafi haka wanda wanda yake a sarari saboda da ka kalla zaka san cewa dole wannan akwai akwai abin da babu shi ba zai zan da abin nan ba shine yace wa in yakun wa in yakus saqitu la yughayyiru in ya zan abin da ya faɗi din kalmar da ta faɗi din ko harafin da ya faɗi da la yughayyiru ay la yughayyiru al-ma'na ba zai canza ma'ana ba kabnin kamar ibn kamar misali a ce ibn jurayj a cikin isnadi sai ya zo jurayj an gane akwai ibn jurayj sai aka ce jurayj to kaga kana ga jurayj ka san ibn jurayj ne kalmar ibn din ita ce ta faɗi ce malik ibn anas su malik anas kusan su can ba sa irin sunaye da muke rakkaba suna eh? ce muhammad umar Ah, sai dai muhammad ibn umar dole kalmar ibn sai ta zo don ta nuna wannan daban wannan suna daban bature ya zo shi ya cire kalmar ibn daga asalin sunaye eh, bar mutum kawai sai har ba ka ji mutum kawai ana kiran shi da sunan uban ma ko kakansa amma har ba ya zanto ba a ba sansa da sunan da sunan abin nan ba kawai yanzu clinton clinton ba sunan shi ne clinton ba Clinton- clinton san sunan wani kakansa ne Eh, to amma ba- ba ba- ba kowa ya san sunan shi ba sai dai in ana ba da tarihinsa a ce william sai ka ashe sunan shi william ba clinton ba to su suna da wannan to sai ga mace ana kiranta da sunan ubanta eh ko ka kira ta da sunan sunanta sai ka ji sunan namiji ake kiranta da shi to duk wannan lalata ce ta bature da ta shigo kawai ta canza mutane kwakwalwarsu abu ne da ba shi da kan gado in an ce me yasa kuka yi haka babu wani abin da to amma kuma kawai an riga an bi saboda tsabar biyayya da miƙa wuya Eh, so to saboda haka idan ka ga ibin haka kawai an sa ibin babu ba- babu eh, Ju- juraish an ata daga ibn juraish an ata ce juraishun an ata to kasan akwai ibin anan to wannan kawai kawai dauki alƙalamin ka ƙara shi wannan karka ma dauki wani wani dogon lissafi ka sa anan ne ko ba ka sa ba ba saboda bai saboda da sarari yake ko wadan abu ne ba zai canza ma'ana ba Eh, ba zai canza ma'ana ba shine ce kabnin wa harfin ko wani harafi inda ya kamata a sa wawun sai ba a sa ba ko fa'un ba a sa ba ko alif da lam sai ba a sa ba wanda ba- rashin sa shi din a ƙara shi din ba zai canza ma'ana ba to shine yace zid wannan kawai ka dauko alƙalamin ka ka ƙara wala to asiri kakka nemi tsaurara abu ka nemi wace mazhaba ce tafi wacce ce ba ita ba kawai ka ƙara saboda mai saboda la yughayyiru la yughayyiru al-ma'ana kadhaka ma ghayara to haka nan ma wanda zai canza ma'anar hakanan shi ma wanda zai canza ma'ana ɗin wata kalma ce ta faɗi faɗuwarta za ta canza ma'ana amma kuma haisu yi ulamu itiyanuhu min man ala amma fa ita kalmar nan da ta faɗi an riga an tabbatar da cewa rawun da yake sama ya ambace ta amma rawun da ya zo ruwaya daga ƙasa sai ya sarayar da ita bisa kuskure ma'ana daman akwai ta a cikin salsalar a cikin isnadin ta tabbata ta hanyar ruwaya amma wanda ya zo daga ƙasa sai ya sarayar da ita ya jefar da ita to ita ma kawai ka ɗauka ka ƙara duk da cewa a rashinta zai canza ma'ana to amma wannan canza ma'ana din ba za ta hana idan an tabbatar da cewa wanda yake sama rawun da yake sama ya ambace ta ba shehin shehin ka ya ambace ta amma shehin ka da ya zo ruwaya sai ya faɗi ya sarayar da ita ya jefar da ita saboda ka kasan cewa akwai ta suka ce misali kamar hadisin amra an aisha قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد فأرجله له النبي صلى الله عليه وسلم فتو da kansa daga masal daga masallaci lokacin da yake itikafi ya fito mata da kansa ta taje masa kansa to kaga amra an aisha anna nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju yukhriju li ra'sahu to sai zanto kalmar sunan Aisha ya faɗi daga cikin sanadin sai aka ce amra inda nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju li ra'sahu to kasancewa ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam la yukhriju ra'sahu li amra amra ita ce amra bintu abdurrahman ibn sa'ad ibn zurara jikar sa'ad ibn zurara an san sa'ad ibn zurara daga cikin as-sabiqin al-awwalin min al-ansar to jikar sa amra wacce ta taso gidan aisha kulawar aisha radiyallahu ta'ala anha sai shi tarwaci hadisin daga aisha aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fito min da kansa yana itikafi daga masallaci in taje masa kansa wa ana ha'id to sai zanto ya zo aisha din sai ta faɗi daga isnadin sai zanto kamar amra din ce take faɗa annabi yana fito to kai da kake da wayo kake da ilimi kana gani kasancewa aisha to wanda yake sama ya faɗa ya faɗi Aisha ɗin to amma wanda suka zo daga ruwa a ƙasa sai sura Aisha ɗin ya faɗi to nan kakka kakka yi wata wata ka ƙara sunan Aisha ɗin wa alzamu ya'ni wa alzamu ya'ni amma nan sun lizimta maka sai ka ƙara ya'ni lokacin da ka zo faɗar Aisha ɗin sai ka ce an amra ya'ni an Aisha shi kalmar ya'ani din ta nuna maka cewa akwai wani gyara da aka shigar ana an fahimta su ce dole ka sa ya'ani shi ne wa alzamu ya'ani to wannan shi ne gyara wanda ya faru saboda sarayar wani abu daga cikin ba saboda ba ta hanyar lahan ba ba ta hanyar tasfif ba a saboda suƙuɗin wani abu daga cikin abin in kana saqitu khafifan la yughayyiru al-ma'na da zanto mai sauki ne baya canza ma'ana kamar ibin kamar harafi wannan kawai ka kara shi wala tu'assir wala tu'assir kaka kaka tsaurara to inda ma zai zai zama yana canza ma'ana din amma kuma an san cewa wanda ke sama rawun da ke sama ya ambace shi to shi ma ka kara amma anan sun lazimta maka sai ka kara ya'ani an gane saboda ka sai ka ce an amrata ya'ani an aisha qalat an gane ko sai ya ce wa ma yadrusu fil kitabi to nan kuma ya zo hukuncin littafin da ke hannunka ka ajiye saboda ajiya gara ta fara ci ko kuma ya jike wani abin ya cire daga jiki wani bangare na littafin ya goge ruwa ya zuba ya goge rubutun ya goge ko gara ta ci ko wani abu dai wanda zai iya tafiyar da da wani bangare na littafin naka to shi ya za ka gyara wannan wannan abin nan din to shi ne ana yake faɗar hukuncin wannan sai ce wa ma ya durusu fil kitabi min ghairihi yulhaqu fi sawabi idan kana da nuska da ka ji daga malaminka karanta daga ruwaya ce daga malaminka ka ajiye saboda ajiya gara ta cin ta zo ta ci ko ruwa ya zuba wani gu ya ɗauki ko sari ya ci takardar to wannan sai ka samo wata nuskar da ita ma aka ci daga malamin naka nuskar da wani irinka ko wani abokinka wanda shi ma ya samu ruwaya daga malaminka sai karɓo tashi sai ka riskar da abin da ya goge shi ne yul haƙo min gaire أي من غير الكتاب من غير كتابك يلحق من غير كتابك في الصواب وانا شيني قولي wanda yake wanda yake na daidai wanda yake na daidai wanda za su tsananta su ce ai shikenan tunda ya ya abin nan ya ya cinye to baka da iko ka ka abin nan ka samo wani ka gyara inda ya dauke to wannan sun tsananta kuma maganar su ba ita ce ba ita ce daidai ba akwai wanda suka faɗi haka amma maganar su ba daidai ba ce tunda dai abin nan ka riga ka ji shi kuma ka fahimci menene ya ɗauke ga littafin wani ɗan uwanka da kuka ji tare yana hannunsa shi ba abin da ya same shi ka karɓo sai ka gyara inda ya ɗauke kama idza ya shukku wastathbata min mu'tamadin kama idza ya shukku haka nan kama idan rawi yana shakka ya ji hadisi to amma kuma daga ba sai yake shakkar yaya abin da yake zaton haka yake ko kuma haka yake ba sai tare dan uwansa da suka ji hadisin tare sai ce ni ko nan hadisin da malam ya faɗa ni ko ba kaza ya ce ba sai ce eh haka yace mana haka yace kaga ya ƙara ka wato tabbatar da kai akan abin da kake kai an gane to babu matsala shi ma wannan saboda idan kana da shakka shikenan sai ka je wurin wani sai ka nemi ya gaya maka za ka samu irin wannan da yawa a cikin a cikin abin nan a cikin ruwayoyi sai ka ji ma'am abin nan ibnu uyayna ya ce na ji hadisi daga zuhuri wa thabbatani fihi ma'mar sami'tu min az-zuhri ko an az-zuhri ko haddathana zuhri wa thabbatani fihi ma'mar ya ji daga zuhuri amma ma'mar ne ya kara tabbatar masa da haka abin yake an gane ko to shine suka ce wastasbata min mu'tamadin ya zanto wanda zaka je gurin sai tabbatar maka wani ne wanda yake shi ma shi ma gangaran shi ma abin dogaro kakka je ka samu wani ruba-ruba wanda ba ba ba ba ma gama amincewa da shi baka ce ni kuwa mun ji karatun nan yaya kake ji don abin da kace zai ce eh haka ne haka ne ni ko ba haka yake ce ba eh haka yace haka yace haka yace alawar kuma shi ba ba ba ba lalle ya gaya maka cewa gaskiya bai rike ba to ba irinsa ba sai ka je ka samu wani shi ma wanda yake kafaffe ne irinka to sai ka nemi tasabbut a wajensa to shi ne wasu tasbata min mu'tamadin sai ce wa fihi ma nadban abin to duka biyun da wancan na farko yayin da littafin ka wani gu ya ɗauki ka nemi littafin wani ɗan uwanka ka gyara inda ya ɗauki da wannan da za ka yi shakkar wani abin da ka ji daga malaminka ka nemi ɗan uwanka wanda yake irinka ya tabbatar maka da abin to ka yi bayani an gane in ka zo ruwaya ka ce to gurin nan a littafi na ya ɗauki daga littafin wani na gyara kakka shiru hakanan in ka ji abu sannan ka je wani ya tabbatar da kai to shi ma haka za ka faɗa ce sami'tuhu min fulan wa thabbatani fihi fulan an gane shi yasa in kana karanta asani da zaka yi ta ganin wannan in dai kana karanta littafan hadisi masu isnadi kana karanta sahih bukhari ko sahih muslim zaka ga wannan zaka samu cikin sahabbai eh Jabir ibn Samura ya ji hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam amma bai ji karshe ba eh abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce la yazalu la yazalu hadha ad-din bi khair la yazalu hadha ad-din bi khair ma ma qama fi 12 khalifa to sai annabi ya faɗi wata magana hayaniya da yake an yi kabbara a lokacin a lokacin dajjan nas mutane sai suka yi kabbara addini ba zai gushe ba da alkhairi matukar khalifofin sha biyu sun tsaya a cikin wani al'umma to jabir ibn sabra ya ce sai ban ji me aka ce ba ya ce fasa'altu abi faƙala ƙala li kulluhum min quraish to kaga ya ji amma bai ji ƙarshen ba sai tambaye babansa sai yake gaba to saboda ka sai yayi bayani daga ina ya ji ya dai ji akwai wata magana da annabi faɗa amma bai ji ba ta fito ba sosai saboda an yi kabbara bai ji me aka faɗa ba sai daga baya sai tambayi abin nan to wannan shine shine shine abin da yake abin da yake amana ta ilimi abin da duk ka samu na gyara ko na abin nan to kai ishara zuwa ga wanda ya yi gyara ko daga inda ka samu gyara wa nussal haditha ila ahlihi fa innal amanata fi nafsihi ce ga yadda na zata amma kuma wani ya ja hankali na ya nuna min ga yadda abin yake na'am
قال رحمه الله تعالى ومن عليه كلمات كلمات تشكل ومن عليه كلمات تشكل
ka ka ka ومن عليه كلمات تشكل a haka kai daidai ne kake karanta amma sautin yaƙi يا كريم wa man alaihi kalimatun tushkilu ومن عليه كلمة a kalimatun tushkilu kai ba kai ba kalmar tushkilu ba كلمات ولكن تمين دعوة wa man alaihi kalimatun tushkilu ومن عليه kalima كلمة kal- kalimatun tushkilu
قال رحمه الله تعالى eh ومن عليه كلمة تشكل يروي على معوضه إذ يسأل ومن روى مثلا عن الشياخين وقد توافقا معنى ولفظ ما اتحد مقتصرا باللفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم أو قال قد تقاربا في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا
kana shi ɗaya baitin gaba
وإن يكن للفظه يبين ما قال أو قال فذاك أحسن
wato tunda kana rerawa إيه.
da ka zo nan sai baka sai rera wata kewa to kamar kalimatun tushkilu din kan kai ma tushkilu din a gurinka wa man alaihi kalimatun tushkilu ومن عليه كلمة a ka riga ka riga ta shi ke akwai alif alif din ne baka faɗa alif din ne baka faɗa na na matun din kalimatun kake ce kalimatun kalimatun ومن ne ka yi عليه كلمة Ah,
كلمة
to shi ke malam ya ce wa man alaihi kalimatun tushkilu wa man alaihi kalimatun tushkilu ai man tushkilu alaihi kalimat wanda ya- wasu kalmomi na larabci suka rikice masa ya kasa gane zabtinsu ya zai yi zabtinsu a ala- a arabiya ko yaya ma'anarsu take a arabi a larabci ya rubuci hadisin amma kalmar ta dan masa wahala ganewa to shikenan sai ya je ya nemi malaman luga sai ya musu ardin hadisin nasa sai su gaya masa ga abin da take nufi to sai ya ruwaito shi haka an gane ko wato kalma ce wajen karanta ta sai ya sami sai ya sa- sai- sai- sai ya samu matsala ra'afa ra- ra'ufa ra'afa sai misali to ra'ufa zai ce ko ra'afa to sai ya samu ishkali sai ya je ya samu malamin luga sai ce a ai ra'afa zai ce ba ra'ufa ba to shi sai ya ruwaito ta haka Yar- yarwi alama audahu idh yas'al in ya tambaya bisa yadda suka yi masa bayani haka zai ruwaito an gane malaman luga malaman hadisi sun zanto sukan je gun malaman luga Al- affan ibn muslim as-saffar affan ibn muslim as-saffar malamin imam ahmad ya zanto yakan je ya samu al-akhfash al-akhfash sa al-akhfash malamin nahwu ne kan je ya same shi kan wasu mas- wasu hadisai ya ce wani hadisan na kasa gane i'rabin su da nasaba zan karanta wannan ko da rufa'a ko da eh, saboda ka sai ya gaya masa abu hatim as-sijistani abu hatim eh, sahal ibn muhammad as-sijistani an-nahwi ba abu hatim razi ba wannan annahwi sunan shi muhammad ibn sahal sahal ibn muhammad yake cewa wata rana ya zo ina gurin sai ya zo ya tambayi al-akhfash akhfash ya ce "Ka ga- ka san wannan ya nuna abu hatim ya ce wannan in kana da matsalar nahu ka same shi ya ce tun daga ran nan ya zanto yana zuwa gurin shi abu hatim sujistani yana nuna masa wasu abubuwa na na irabi da bai gane ba sai masa irabin su shikenan ya ce arada alayya ahaditha kathira to wannan shine mas'alar da yake faɗa in kuna tura da nuskan yununiya nuskan yununiya ta, ta sayyid bukhari ita ce adaq adaq nuska da yanzu muke ga- muke da ita da cewa da yawa yawanci ɗaliban ilimi sun fi son mai kyale-kyale wanda aka yi mata kwalliya da da da da da da yan launuka haka a yi sallallahu ɗin da- da kala ai waye to ta fi jan hankali to kuma ita sun suka juridiya ba wannan kwalliyar ba ma lambar hadisi amma kuma ita ce mafi kyau don wajen malamai saba'in ne suka suka yi gyaranta lokacin da ake karanta ta ibnu malik ibnu malik mai alfiya ya lokacin yana ya tafi sham yana beirut ya je ya samu a lokacin al-yunini din tara malamai suna rike da usul da nusakh daban-daban a hannunsu ana karantawa shi kuma ibnu malik yana zaune a majalisar a majalisar duk sanda aka zo wani guri wanda yake da ha- iskali haka min nahiyar arabiya to shi sai ya bayanin wajahinsa sai ya bayanin wajahinsa ce to wannan ai a larabci zai iya yiwa saboda in ka bi shi ka kaza kaza kaza kaza ka kaddara kaza ka share kaza ka yi waye sai sai sai a wuce a ci gaba abin mamaki shi wanda ibnu malik ibnu malik in ka je ka tibatar jaba sabai da almajirai ga shi dai shakundum ne a luga amma ƙarshe haka aka yi ta yawo yana- yana neman wa zai koyar ya rasa ma duba yadda Allah ya sanya wa littafinsa albarka eh yana neman wanda zai koya masa ba ba ba ya bar magarin sai fito ya- yana- yana yawo mutumin andalus ne ya fito daga can ya dawo ya shigo ya shigo sharq sai da ya zo nan ya samu ana za a yi wannan jalsa ya zauna Allah ya amfanar da al'umma da shi amma neman mutumin da zai karantar nahawu yake ya rasa amma da Allah ya so albarkar littafin sai ya zama kuma shine karshe eh sai dai a yi ta ƙare ƙare amma dai akan nashin dai za a yi ta ginawa eh to shi da abin da yake cewa man alaihi kalimatun tushkilu yarwi alama audahu id yasalu in yayi tambaya to bisa bayanin da suka yi akan wannan zai ruwaya to sai kuma yazo yanzu yana bayanin kuma ah, ikhtilafu alfaz shuyukh hadisi guda da da da, da abin nan zai ruwaito shi zai ruwaito shi a ta hanyar malamai daban-daban zai iya sa su iya samun sabani wajen lafazinsa wajen lafazinsa hadisi ɗaya ne amma ya ji shi daga malamai kamar uku ko hudu ko fiye da haka ma kuma an samu saɓani wajen lafazin nasu tunda mun yi maganar waya bil ma'ana al'aksaruna ala jawaziha kuma alwaka ma shi ne abin da ya faru yawanci abin nan amma za ka samu hadisi ɗaya ɗin nan tunda an yadda ayi ruwaya da ma'ana to kowa watakila zai kawo wata launin lafazi wanda zai zo da ma'anar daidai ɗaya ce amma kuma lafazin daban-daban in ka ɗauki hadisin alhalalu bayyin hadisin nu'man ibn bashir alhalalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun kathirun mushtabihat wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas to wannan mushtabihat a wata- a wata- a wani lafazin mushtabihat a wani lafazin mutashabihat a wani lafazin mushabbihat duk ya zo da lafazi daban-daban a cikin bukhari ya kashi fi aksar min mawdi amma ko ina ka duba ka ko wani lafazi da ya zo da shi daban saboda sabanin malaman da ya ruwaita a wajensu to shine anan yanzu in kai ruwaya daga malamai daban-daban ka hada su a cikin isnadi kowanne da lafazinsa to ya za ka yi wajen bayanin lafazin to shi ta ce wannan matsalar da yake so ya maka magana a kai ومن روى متنا عن أشياخ وقد توافقا معنا ولفظ ما اتحد wa marrawa matinan wanda ya ruwaito matanin hadisi an ashiyakhin daga shehinai wato shehi ba ɗaya ba an ashiyakhin na ji kayi wasulin abinan eh, an ashiyakhin me yasa ba za ta zama an ashiyakhin ɗin ba al'asu wa marrawa matinan an ashiyakhin wa qad zai zai iya yiwa. so ga yi ruwaya daga ashiyakhin daga shehinai uku abinan za su iya fara daga biyu abin da ya sama waƙad tawafaƙa watakila shi yasa yayi yayi tasniyar wannan tawafaƙa amma tun da ya ce a shiyakin ai kamata ce waƙad tawafaƙu ko to amma watakila ya yi itibarin cewa ai za su fara daga biyu ma sai dai da ya yi itibarin lafazin da ya fi da ya ce wa barrawa mata da ɗan shiyakin waƙad tawafaƙu ma'ana eh wa yastaqimna وقد توافقا ma'anan abinda suka ruwaito din ta fuskar ma'ana duk abu ɗaya ne sun yi ittifaki akai wa lafzun mattahad amma lafazin bai hadu ba kowa da nashi lafazin mushtabihat mutashabihat mushabbihat an gane duk ya abin nan muqtasiran bi lafzi wahidin bi lafzin wahidin amma ya takaita akan lafazi daya wajen ruwayar bai kawo duka lafazan ba ya rawaito da lafuzza daban daga malamai masu lafuzza daban-daban amma ma'ana ɗaya sai ya ɗauki lafazi ɗaya walam yubayyin ikhtisasahu amma bai bayyana wane ne yake banta da shi wannan lafazin ba cikin malaman an gane falam yulam to ba za a zarge shi akan wannan ba ma'ana ya halatta yin hakan ba laifi yayi ba ci haddathana fulan wa fulan wa fulan قالوا حدثنا فلان sai ya kawo kuma lafazin bai bambance wannan lafazin cikinsu na wane ne ba to shi ne suka ce falam yulam ba za a zarge shi ba saboda dai ma'anas ta zata ɗaya musamman ma tun da har ya halatta a yi ruwaya bil ma'ana so haka babu matsala a nan au qala qad taqaraba fil lafzi ko kuma ya ce ƙatta ƙara ba shi ba kamar wancan ƙatta ƙara ba ya dubi amma da ta ce a shiyakin ta ce ƙala ƙatta ƙara bu ko ce ta ƙara bu au ƙala ƙatta ƙara ba ko ya ce sun yi kusa da juna fil lafzi ya ce akhbarana fulanin wa fulanin wa ƙatta ƙara ba yana iya faɗar haka shi ma ya halatta au wattahada al-ma'ana على خلف الخكو أو كوكما يتشي واتحد المعنى يتشي أخبرنا فلان وفلان والمعنى واحد يتشي معنى, س... معنى أبن سكا أبن ولوك تذاك كو سنة المعنى كما أبو داود كان سنن ذاك حدثنا فلان وفلان المعنى yana nufin ma'anar abin da suka faɗa ce ta haɗu amma lafuzan daban-daban an gane ko yawwa to shi ma babu shi ma ya halatta a bisa ra'ayinsu ala khulfin hakau eh a bisa sabanin da aka hakaito akan malamai suka hakaito akan matsalar to amma dai abinda ya rinjayar shine aljawaz shine halacci akan wannan to haka abinda al-aktharuna suka tafi akai cewa la lauma indahu wanda kuma ya saba ma wannan shine wanda zai ce yana akwai abin akwai abin suka anan sai ya ce wa in ya kun lilafzihi yubayyinu ma qala aw qala fa zaka ahsan in ya zanto zai yi bayanin lafazin in zai so zai bayanin lafazin ya ce na waye lafazin bayan ya ce qala ko ya ce qalu ko qala ya ce haddathana fulan an fulan qalu haddathana fulan wal lafzu li fulan ko haddathana fulan wa fulan wa fulan واللفظ لفلان قالوا حدثنا فلان anan zai bayyana lafazin na wane ne imam muslim yakan yi wannan cikin sahihinsa ya kawo haddathana fulan wa fulan wa fulan wal lafzu li fulan qalu ko qala haddathana fulan an fahimta zai zai jingina wa bai lafazin a cikin su sannan ya kawo ya kawo ya kawo maganar a ciki ya kawo maganar daga nan ya kawo ya kawo ibara a muslim yakan yi wata hanya har ila yau ta ta bayanin ta bayanin lafazi a wani lokaci za ka ji ya ce haddathana fulan wa fulan kilahuma an fulan qala fulan haddathana fulan to wasu sun ce anan yana bayanin sigan ne su sauran ba su ce haddasana ba amma shi wane haddasana ya ce wasu kuma suka ce a wanda ya ce ƙala fulan haddasana fulan to shi ne mai lafazin su ce shi ne mai lafazin wasu sun faɗi haka imamul bukhari bai cika bayyanawa ba imamul bukhari bai cika bayyana lafazi na waye ba wannan ya sa wasu suka fifita muslim a kansa suka fifita muslim a kansa cewa imam al-bukhari yakan rawaito ya haɗa malamai amma baya tantance lafazi na wane ne amma imam muslim yakan yi wannan don haka wasu suka fifita abin ɗinsa a kansa to amma wannan duk ba ba wajihi na fifitawa idan ya zanto a na farko dai arwaya bil ma'ana tajus sannan kuma da aka ce wa lafzu li fulan ai ba yana nufin cewa wannan lafazin shi ba da ma'ana ya ruwaito shi ba an fahimta don ana ci ganin kamar shi imam muslim in ya ce wa lafzu li fulan kamar ma hadisin bil lafzi ba bil ma'ana ba imam bukhari kuma da bai ce ba kamar hadisin sa bil ma'ana ya kawo wanda ko ba haka bane anan kawai lafazin yana jingina wa shi rawin ne shi shehin nasa ne amma me yake nuna cewa shi shehin nasu ba da ma'ana ya rawaito ba hada zai zo an fifita bukhari an fifita shi akan bukhari dan har ta kai wasu za su ga cince in ka tashi haddar za ka yi haddar sahihai ne fara haddace muktasar na sahih muslim sannan ka ka haddace zawaidul bukhari alai an fahimta ka fara haddace muktasar muslim sai kuma ka zo ka dau zawaid na bukhari ala muslim ai ga ka samu duka tunda wanda ka haddace din duk akwai su a bukhari yanzu sai ka dauko kuma wanda yake bukhari babu su a muslim sai ka kara to suka faɗi haka saboda a zato cewa imam muslim ya taqayyadu bil lafz wal imam al bukhari qad yarwi bil ma'na wanda haka la yalzam ba dole bane saboda me saboda dan ya ce wal lafz li fulan ba yana nufin shi fulan din bil lafz ya kawo ba lafazin dai hadisin ruwayarsa ce an gane ko sau da haka babu wani babu wani abin abin fifita imam muslim a nan akan ba cewa wal lafazu li rasulillahi ba
قال وإن روى عنهم كتابا قوبلا بأصل واحد يبين احتملا جوازه ومنعه وفصلا مختلف بمستقل وبلا na'am to anan mutumin da ya ji littafi wato ya ruwaici littafi amma daga jama'a ba ɗaya ba misali sayul bukhari ya ji shi gurin wannan malamin ya ji shi gurin wannan malamin ya ji shi gurin wannan malamin kowane malami kuma yana nashi tana tana nashi nuska misali a ce sayul bukhari ya ji shi gurin malaminsa alif nuskar malamin ita ce nuskar kushmiha ne sai ji shi gurin malaminsa ba nuskar wannan malamin ba ita ce nuskar mustamli almustamli sai ji shi a gurin ja nuskar jim ita kuma nuskar alhamawi duk nusak ne na sayar bukhari nuskar mustamli alkushmiha ne alhamawi ko alkushmiha ne almustamli alhamawi kuga nuskar daban-daban ya ji shi da ya tashi mukabalar nuskarsa nuska kofi mai turanci amma an san kofi aiko ya ake samun nuska bayyau a kowanne a wancan lokacin kowa yana jin littafi ne ta hanyar ruwaya ta hanyar ruwaya kuma mun ce al'aslu shine malami zai zanto ya yi ko ibla'i ko ya rubuta wa ɗalibansa ɗaliban sun ɗauka sun kufa abunsa kowane ɗalibi shi ma zai kwafa a gurin wannan abin nan ɗin kuma malamin nan watakila ba sau ɗaya ya karantar da littafin ba ya karantar ya kuma karantarwa ya kuma karantarwa yanzu ka ɗauki imam malik din rayuwarsa gaba ɗaya karantar hadisinsa duk amma waɗa ta ƙare to duk wani lokaci zai iya ragewa zai iya ɗan ƙara zai iya ragewa zai iya ƙara zai iya ragewa ya ƙara saboda haka kowa nuskarsa za ta ɗan sha bamban da ta wani za a samu taqdim da ta'khir wani hadisin ya zo a gaba wani kuma ya dan jinkirta haka ne an fahimta to wani dan bambanci shi yake sa a samu bambancin nusakh a samu kofi kofi kofi daban-daban to nuskar waɗannan malamai dukkaninsu suna da suna da nusakh da shahararru ne wanda a nuskar yuniniya duk za ga cewa ana suna ishara zuwa ga waɗannan nusakh ɗin saɓanin nusakh ɗin aka ɗauki littafin irshadu sari na alƙasɗallani alƙasɗallani ya yi sharhin sayar bukhari a kan nuskar yuniniya saboda haka ya zanto dukkan nusakh na bukhari za ka yana ishara zuwa ga saɓanin da aka samu a cikinsu shi yasa yana daga cikin amfanin littafin irshadu sari na alƙasɗallani da ba za ka same shi a cikin shuruhul bukhari ba zaka littafi ne mai zai maka zabɗin nuskar ka ta sayar bukhari da matanin da kake rike da shi ta hanyar sharhinsa to malami ne ya zo karanci hadisi ya karanci littafin bukhari ko ce ɗalibin ilimi ne ya karanci littafin bukhari a wajen malamansa da nusa a nusa daban-daban amma nuskarsa shi sai yi muƙabalarta a kan nuska guda ɗaya ita ce nuskar malaminsa na farko alif nuskar kushmehan kaga bai yi muƙabalarta a kan nuskar na biyu ba da na uku an gane to wanda shine sai ya ruwaici hadisi daga malaman nan uku amma nuskar sa muqabala ce akan nuskar akan nuskar asalin malami guda daya shine wa in rawa anhum kitaban rawa an shuyukhihi kitaban qubila qubila hadha alkitab bi aslin bi asli wahidin amma da asalin ɗaya daga cikin su kawai akai muqabalar littafin يبين بأصل واحد يبين احتمل جوازه da asalin guda ɗaya yubin wannan jumla ce haliya ai hala kaunihi mubayyinan zalika yana yayi bayanin wannan cewa littafin saqubila bi aslin wahid amma ya ruwaya daga duka malaman to shi wannan ihtamala jawazahu saka wannan za a ɗauka ya halatta saboda mai saboda ya bayyana asalin nuskar da ya ji daga gare ta sauran su ma ya ji daga gare su wani ihtamala jawazan wa man'ahu haka nan zai yiwu a ce a'a tunda dai nuska ɗaya ce kai muƙabala to ita kaɗai daga malamin wannan kaɗai ya kamata ka rawaito ba daga duka ukun ba wa fussila amma wasu sai suka ce a'a a yi bayani a yi tafsili kada a ce ya halatta ya yi kada a ce an hana masa a yi tafsili wa fussila mukhtalafun bi mustaqillin wa bila idan ya zanto nuskar guda nuskokin guda biyu a ɗaya akwai ƙare-ƙaren hadisai akwai ahaditha mustaqilla akwai ahadith ziyada mustaqilla wannan kuma da ruwaito tashi babu ƙare-ƙaren wasu hadisai to kaga wannan ba zai kamata a ce ya yi ruwaya daga gare su iri ɗaya ba saboda wancan yana da wani ƙari wani kuma ba da wani ƙari amma in ya zanto babu wasu a hadis za'ida yadda nan yake nan yake watakila zai a samu ɗan bambanci na takdim da ta'khir ko bambanci na tabwib ko wani abu irin wannan wannan shi ba za a hana masa ba an fahimci abin da yake nufi akwai wasu nusakh zaka samu akwai ziyadar hadisan da babu a wasu to wannan nuskar mai ƙari bai kamata ya haɗa ruwayarta da wannan da ba ta da ƙari ba amma in ya zanto duka sun haɗu babu ƙari sai dai kawai watakila a wasu haruffa ne a wasu hadisai wannan sun gabata wannan ya jinkirta babu hadisai ƙari to wannan ana iya yana iya haɗa su gaba ɗaya yayin ruwaya da gare su a tattare ba tare da ya rarrafe ba matukar dai zai yi bayani cewa ya yi ruwaya daga asalin da yake ga wadamin lokaci abin asalin da yake ah, ya ya riga ya muƙabalarsa a gurin malaminsa za mu tsaya anan saboda lokaci ah, abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh